أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga ala madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadus salihin mun fara karatu a cikin babi na 264 wato babi da yake hani akan leken asiri da kuma sauraron maganar mutane abinda mutane ba sa so a ji musulunci ya hana kar a ji za mu tashi muna kan hadisi na 1580 da sauran ruwayoyin shi bismillahir rahmanir rahim wato bayan mun karanta hadisin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na hane ku kada ku dinga yin zace zace saboda shi zato mafi ƙaryan zance ne sa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ku ringa wa mutane leƙen asiri kada na ku ga abin da suke ko da abu mai kyau ne kuwa sa'annan kada ku ringa wa mutane leƙen asiri don ku ga wani mugun aiki da suke yi sa'annan kada ku wato yi ta ƙoƙarin competition da juna kawai mutum ya zama rayuwar shi yana duba 'yan uwa ko mai wani ya sai ya yi musulunci ba ya san haka wato ya yi ta kokari ana son ka yi wannan amma wajen aikin musulunci kaga dan wanka yana yawan na filfili kai ma ka ce insha Allah na ka gan shi yana ta karatun alkur'ani ka ce insha Allah ka gan shi yana ta ayyukan alheri amma ba abin da ya shafi duniya ba saboda idan mutum ya ke yin wannan akan abin da ya shafi duniya ƙarshe hasada zai dawo saboda zai ga watakila wannan ya samu kuɗi shi ma ya ce sai ya samu to bai samu wa mai zai faru kaga sai hasada sai tunanin sai kyashi wanda musulunci mutum sai je ya halaka da haka kawai ka rabu da bayan Allah da mahalicinsu ka yi gaban kanka kawai abinda Allah ya zana ma kai ma za ka samu rabonka za ka samu duk abin da yake rabonka ne ba wanda ya sai hana ka ko duk duniya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga wa ɗaya daga cikin sahabbansa yake cewa wa alam yace ka sani cewa lawji tama'atul ummatu ala an yanfa'uka bi shay'in yace la yanfa'uka illa bi shay'in kar katabahu Allahu lak ويل سموا ألا يدروك بشيء لا يدروك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف maza Allah sallallahu alaihi ce masa ka sani inda duk duniya za su taru suna so su amfane ka da wani abu ba su isa ba ba za su iya amfanan ka da komai sai dai su amfane ka da daman can abin da dama Allah ya rubuta ba da haka ko suna nan ko ba sa nan sai an yi wannan sa'annan da za su taru suna so su cutar da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su iya cutar da kai da komai ba sai dai su cutar da kai da daman kan abin da Allah ya riga ya rubuta ko ba sa da ya same ka manzo Allah ya ce an dage wato alƙaluma sa'annan takaddun ma da aka yi rubutu sun bushe da haka kawai wannan ita ce ake ta rayuwa a kai musulmi ya san wannan in mutum ya san wannan sai ya dan samu kwanciyar hankali sai ita roƙon mai shi sarki mai duka komai abu ne mai sauƙi a wajensa ba abin da ya gagare Allah mu yadda muke kallon rayuwa ba mu san gaibu ba za ka zo mutum inda Allah ya ajiye shi kullum yana ta damuwa bai san kuma rahama Allah ya masa ba bai san haka daidai shi ne daidai da shi in yana kaucewa a nan Allah kaɗai ya san inda zai shiga duk abin da zai ja musulmi ya rasa aljanna idan Allah ya yi masa sai godiya wato Allah ya tsare ta mutum ya yi ta tsare mutum ya yi ta tsare mutum kaga ana ta lallabar rayuwa ana ta tafiya ne alhamdulillah duk sallah biyar ana yi da kai na abokana nan a da'irar musulunci har ka samu ka mutu to wannan rahamar Allah ne wata ila inda kake hange inda ka tafi da yanzu Allah ya san inda kake da yanzu kana can can cikin rasha ko kana ukraine sallahu alam dama haka rayuwa take to shi Allah inda baya son ka je zai tsare ka amma kai ba za ka sani ba wani arziki yake nema Allah ya san ana ba shi arzikin maganarsa ta ƙare wani ya yi kudi ko sallah baya yi Allah ya saba ma cikin eh eh amma ba ka sani haka abu akwai wanda zaka tarar da wani mukami ya samu ya bar sallah akwai wanda zaka ga an san wuraren sallarsa a masallatai sanannu amma da ɗaya duniya ta zo ta ɗan buɗe na aka samu wani abu shi kenan sai suka ɓace a rubizi ɓacewa fa sosai sai yana ga kamar da can da in an ce hayya ala sala yana sa rai da turai shi a ciki amma yanzu sai waye garin ya ce hayya ala sala in ma gila zai shi a dansa ka sai ƙara dannawa ƙi sama wato talakawa ake nema shi ya zama busy ka aiki zai tafi mitin na zai je abin nan ba ruwan shi wallahi suna nan digim ana kiran sallah shi ba ya kaddarawa da shi a ciki saboda shi sanata ne ko saboda shi gwamna ne ko saboda shi gasunan gasunan mukamai kawai sai ji shaidan sai gaya mal'aiba da ko ake ba su dai to Allah ya barka kana nan ka ringa ji da kai ake yi da ka ji hayya ala sala na ka ji Allah yana kiran ka kai maza ka tafi to ba karamar rahama ba ce rahama ce shi yasa duk inda Allah ya ajiye mutum ya gode wa Allah akwai kuma wasu zaka ga Allah yana ta ba su abun hannun shi ma soyayya ce yana ba saboda su kuma matsalar su in ba su samu kuɗi ba akwai matsala su kuma ba kuɗi ko ba sallah eh suna nan to kuma saboda Allah yana son su yi sallar sai ka ga kullum lahiya lau na suna yi ana zuwa hakanan hakanan akwai wanda Allah yake masa haka da lafiya akwai wanda in bai da lafiya sai ka kawai a koma ga Allah sai ka ga dawo ka bango za a je lahira ya nutsu na ya nutsu da tunanin da hankali da yi amma yana jin shi garau sai inda Allah sai inda mai ya kare to haka nan haka nan wani kuma in ba da lafiyan haka yake ya ji shigarau kuma sai ga shi ya zama mustaqimi yana daidaice to dan adam bai san shi a wani tsari yake bai san a cikin wani jeri Allah ya tashi ba da ka jerin da ka ganka je a ce kana sallah kana abu to ka gode wa Allah eh kyau kai fata Allah ya tabbatar da dugadigan mu na akan musulunci har mu ga duniya da zaran mutum ya samu an zara rai shi yana musulmi to in kana jin wanda ya haye to ka haye eh duk abin da zai biyo baya sunan shi nafila eh aka zara ran mutum yana musulmi ba to sai godiya ya haye amma matsala Allah ya kiyaye shine a ce mutuwa ta zo wa mutum yana ba musulmi ba ko ya je lahira ayan nan ta tabbata a kai shi da Allah yake cewa ba da Allahum min Allah ma lam yakunu yahtasibu abu ya bayyana gare su daga Allah abinda ba su zato ba su zamani ana tara musulmi a ce to musulmi su tare ana in ka zo a ce a'a a ce ba ka cikin su shi kai ka fice tun da dadewa Allah kiyaye kaga ai matsala ta faru eh matsala mafi girma Allah kiyaye Allah ya tsare mu shine yace wa fi riwayatin wala tahasadu wala tabagadu wala tajassasu wala tahassasu wala tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana a cikin wata ruwaya na wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ku yi wa juna hasada kada ku yi fushi da juna kada ku ya musu kuwa juna leƙen asiri kada kuwa juna leƙen asiri wajen neman sharri kada kuwa juna leƙen asiri wajen neman alheri in na ce neman alheri da kaga mutum da kuɗi ka ringa tunani ta wani a yana ke samun kuɗi ai kaga ba sharri ba ne ko ka ce sai ka gane ci ina yake yi ke samun kuɗi to shi ma musulunci ya hana ka ranka wanda yake ba mutane kuɗi shine Allah Allah ya bashi shi kenan kai ma ka ce Allah ya baka sa'annan kada ku yi wato ciniki na tanajish ciniki na tanajish shine kore kore ai an san kore ko a an kasuwa ma musan kore ba to bari ne misalinsa shine mutum ba kaya zai siya ba ana yi shi yana da nau'i biyu ko mutum ya taimakawa mai sai da kaya ya samu kuɗi da yawa ko ya cutar da mai siyan kaya a kaɗi kuɗinsa kowanne an gane mutum zai ko ya taimaki mai sai da kaya don mai don ya samu riba da yawa ko kuma ya cutar da mai siyan kaya don a karɓi kudinsa wanda da ba don ya yi wannan ba da ba haka za a yi ba shi ne mutum ya zo ya sai wasu ma sun tabbatar da abu babu a kasuwa mutum yana ta nema yana ta nema babu shi aka ce akwai akantin wani mutum a waje kaza a cikin kasuwan nan ya ga cewa duk yadda ya samu abin zai siya misali sai ka yi maza ka je kantin mutumin sai zai same ka ka rike abu ana sai da shi dubu biyar sai ka ringa tayawa dubu bakwai sai mutum ya sha ni ba zan sayar ba je mun kana to kaga mai so ya ji an ce a dubu bakwai an ce a ajiye idan yana so kaga nawa zai siya kaga an cutar da shi shine tanajush wannan irin ka annabi sallallahu alaihi ce kada ku yi wa juna haka kaga an cutar da shi wani kuma za ka haɗa baki da mai kayan ne bari na yi haka in ya tafi sai ka ɗan ban wani abu shi duk tanajush ne وفي رواية ولا تقعدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا وفي رواية ولا ولا تهاجروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض رواه مسلم بكل هذه الروايات وروى البخاري أكثرها a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku yanke wa juna ku yanyanke ba ruwanku da juna sa'annan kada ku ringa juya wa juna baya da wannan ya ga wannan ya juya nan na shi wannan ba wannan baya wannan ba wannan baya manzo Allah sai su ce kar ku yi haka sa'annan kada ku yi fushi da juna sa'annan kada kuwa juna hasada ku zama bayin Allah ƴan uwan juna a wata ruwa yake cewa kada ku kaurace wa juna idan ba ruwana da kai ba ruwanka ne sa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma kada ɗayan ku yayi kasuwanci akan kasuwanci dan uwansa ko yayi ciniki akan cinikin dan uwansa shine a musulunci duk lokacin da ka ga na dau abu ina siya to kai haramun ne ka ce wannan abun nawa nawa an gane hula ce ake siyarwa sai ka ga na ɗauka ina gwadawa ina tambaya to haramun ne ka zo ka ce kana son wannan hula ƙa'ida sai ka bari na ina mun gama ba mu daidaita ba na ajiye sai ka zo ka siya amma ina cikin siya na ka zo ka ce wai kai ma nawa nawa ko wataƙila za a cewa dubu uku ka zo ka ce ka siya dubu biyar to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana suna nan suna shigowa cikin abubuwa kanana kanana bar na ba mu misali idan ana wahalar mota kowa ya san nan tafi in kace masa drop kai zai dauka na ba zai dau jama'a ba to kaga mutane suna kokari suna neman mota za su area 1 misali nake kawai ana an taro ana area 1 sun ce area 1 ya tsaya haramun ne ka ce drop ko ba gane wannan ba eh haramun ne kai ka ce drop dan ka san ba zai dauke su na da ka kai ciniki akan cinikin dan uwan dan uwanka da haka tunda ka ga ya tsaya sai ka tsaya in za ka shiga na rububi na kai ma ka shiga in kana neman drop sai ka so matsare shi ba tare da su suka tsare shi ba ka ce masa drop suna nan abubuwa ire-iren haka wanda babu daman musulmi musulunci ya hana shi don in ka ce drop nan dirfiran kowa ya baci misali kaga kaga wannan mugun ko da ba su gaya ma ba kaga wannan mugun ko yana ji yana da kuɗi na mun samu har an tsaya na ya zo ya yi wani ma ba zai ce ba ko zai ce Allah ya isa eh ko da baka je ba kuwa da haka duka wannan musulunci ya hana kada mu ringa yi mala ya ce imam musulun ya ruwaito duka waɗannan ruwayoyi da ya kawo ya ce kuma imam bukhari ya ruwaito mafi yawan وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت أورات المسلمين أخذتهم أو كدت أن تفسدهم حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح أن سامو حديث دقى معاوية يدا الله قال تبت أغريش يتي ناجي من لن الله صلى الله عليه وسلم يناتيوا كي إذا كان أبين واتو الأورم musulmai wato kana kokarin tona musu asiri kana bibiya me wannan yake me yake ya yake ya yake samu kaza me yake idan kana wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka bata al'ummar musulmi a wata ruwaya yace wato ko kiris ka kusa ka kai barna a cikin al'ummar musulmi ba kyau babu ruwanka kai ko iyalinka ba ce kai mata leƙen asiri ba kaga dai karshe kenan ko ita Allah ya baka kiwonta ya ce ka kiyaye amma bai kada ka ringa mata na riƙen asiri misali ta fita ta nan ka ce bari ka laɗe ka ce ka ga ina take zuwa abu mai sauƙi kawai kake fita na ko dawo kanki dawo koma gida ka gane amma ta bari ka laɗe ka ringa binta ina take zuwa na wani gida take shiga nan musulunci bai daba duka ire-iren waɗannan abubuwa bai da kyau to kai da aka ce ma ko da ka ga mutum ya shiga wani waje ma mara kyau ka yi masa kyakkyawan zato misali a ce waje ne ka san bai da kyau ana son kawa mutum kyakkyawan zato ka cire ƙarya ne misali malamin anguwanku sai ka ga wani gidan giya da yake wani lungu wata rana ka je wuce kawai sai ka gaishe yana fitowa yawa ka je wala ya ce ya je wa'azi ka ga sai da ka ce Allah ya ƙara mana imani na wato bayan ayyuwa waɗannan har ya biyu mashaya na shi ma ya ji ya mutu nasiha kuma abin da zai baka mamaki sai dai baka san gaibo ba sai wani abu ya faru sai mamaki ka ji mamaki to ka kaddara ma giyan ya sha sai kamar wannan kai ka zama kalin alin ka kubuta wajen Allah ina nuhu dama abin da musulunci yake so kenan to sai kuma ya zan ka ɗauka giyan ya sha alalin ba ita sha ba kaga kuma ka dauki nauyi ka dauki buhtanan wa isman mubina ka da kara wa kai kanka aiki kuma wani abu a cikin rayuwa wannan karin magana da laraba suke ya kamata dinu su da wa kamata zara'u ta hasudu wa bi nafsil kilu allazi takilu bihi tukal haka yake aiki akan kowa abinda kawa mutane shi za a ma in kawo mutane kyakkyawan zato shi ma su ta ma kyakkyawan zato kaga an huta in kawo mutane kyakkyawan su duk haka za su ma abinda ka shuka shi za ka girba a sikelin da kawa mutane yawo da shi kaiwa da shi za a ma da ka kaga an huta baka da wani laifi a wajen Allah sai ka samu alheri ka samu lada na kyakkyawan zato kuma ka yi ta wa mutane kyakkyawan zato ka yi ta wa mutane kyakkyawan zato kamar mutum dubu a ce duk sai ka yi kuskure to shi ya fi ma alheri da kawa mutum ɗaya mummunan zato ya zama ba haka ba mutum ɗaya kamar kalma ce ta da ake jifan mutane wanda musulunci ya hana na ka ce mutum kafiri ko ka ce mutum mushriki ko ka ce mutum fasiki ga nan dai kai ta kuskure kana cewa wanda ma ko ma meye shi kana cewa musulmi ne kana a ce kuskure kake ta yi to kai kuskure akan mutum miliyan ɗaya ya kuma alheri a wajen Allah da kai kuskure akan mutum ɗaya musulmi ka ce marwa musulmi ba saboda ba ruwanka shi wanda zai mara hisabi ya zan kowa ya shi na shi ne ba kai ba ne kai ba ruwanka kai ba kai da hisabi ba ba kai ka halicce shi ba ba kai ne da wuta ba ba kai ne da aljanna ba ba kai za ka kashe shi ba na ba abin da ya shafe ka ya aka yi ka ɗauka musulmi ne Allah na ji shi ya ce la ilaha illallah shi kenan ka gama ƙarya yake me ya je duk ba Allah ba zai tambaye ka ba kai kawai ka ji ya ce la ilaha illallah shi kenan kuma musulmi ya ga ma wanda ya ce la ilaha illallah musulmi ne shi kenan ka huta da ka je kana shiga rigimar da babu ruwanka a zo a tattara ma jama'a mutum ɗari shida ga sunan duk ka ce musu arna alhalin musulmi ne ya za ka yi ba kyau wanda ya ce la'ira lalata so ka yi haƙuri ka yi haƙuri musulmi ne me yake yi me ya je ya yi me ya kwaba me ya yi abinda za ka gaggaga za ka iya kawai ka yi man nasiha cewa ne abinda na ga kana yin nan ba kyau masu yin abinda na ga kana yin nan ga hukuncinsu shi ke nan ka gama ka sauke nauyi ya ce ya gode ya ce na gyara ya yadda ya ki yarda duk shi ta shafa sai ka gama eh ba ruwanka Allah ba zai tambaye ka ba akan wani na ba wanda kai ba ba aiko ka ba kan kowa amma kaga mutum ya je tattaro kai shi aiki ya ishi ya ishi musulmi wato abin izina abin da ya faru da ku ba ni sunan shi hibbu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam na usamatu bin zaid ku ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke kaunar sayyidina usama amma yaje kuskure gashi zahiri ba kuskure bane zahiri tunda me mutum ne yake sadadowa fa ya faki al'ummar musulmi ya kashe wanda ya ɗan je zagawa misali a can muna tare a nan cikin ciyawan nan wanda duk ya je zai ɗan tsuguna kawai sai a samu gawarsa sai ya saɗaɗo sai cille markai ya cille wannan kaga gawa biyu gawa uku sai akwai wani mugu a nan da yake yin ɓarna shi ne sai da shi da usama da wani sahabi sai suka haɗu suka ce kai ka ɓuya a nan ni na ɓuya a nan dole dai wani ya je halakuwa wanda ma ya jan sai da sai ya kashe shi amma mai zai faru sai aka ritsa shi suka ritsa shi sai zanga bishiya dole bishiya ta tsaye da shi sai ritsa shi je ga ta ritsa shi sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah shi ɗayan kawai sai ya sauke makafin shi wato na kai sa sai dina usama ko ya ce yanzu da sai ya kashe shi shi sahabin da suke tare yake cewa ya ya kai haka baka ji bane yace na ji amma baka ga saboda mun riga shi bane yace mm shi ya zo ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kaji kaji abin da ya faru mun je kaza an yi kaza an yi kaza kuma gashi lokacin da muka datsa mutumin nan sai ya kalmar shahada ya musulunta amma Usama kawai sai ya manzo Allah ya ce haka aka yi lokacin da ake gaya annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Usama baya nan manzo Allah ya zauna yana jiran shi lokacin da ya zo ya sallama sai ga fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta canza sai maza Allah ya ce masa Usama mutum ya ce la ilaha illallah ka kashe shi yace ya rasulullah kaji kaji kaji shi fa ya kashe wani har suna na wani shi ya kashe shi wani shi sai ya gama bayani sai maza Allah ya ce Usama mutum ya ce la ilaha illallah ka kashe shi a wata ruwaya sai ya gama bayani sai maza Allah ya ce masa to yanzu yaya za ka yi da la ilaha illallah shi ran tashin alkiyama ya za ka yi illa ilaha illallah shi ta zuran kiyama ya za ka yi da ita sai da na usama ya ce sai da naji a ina ma a ce ba musulunta ba ya ce sai da naji ina ma a ce ranar zan musulunta ku zama yasa ya sa ya ji haka ko saboda ya san al'islamu ya jubu ma ƙablahu saboda ya san odon mutum ya musulunta duk abin da ya yi baya an share ya ce sai da na yi wannan tunani a ce ma yau na zo musulunta kawai kaga wancan abu malama suka ce sai da sayidina usama ya biya diya to wannan bai ishe mu aya ba wannan bai ishe mu izina ba kai kawai ka sha coca cola ka kawai ka ce rabu da shi kafin maza kawai na kana ga an wuce wajen ai ba a zo ba ba ruwanka wanda zai yi ce la ilaha illallah ka hakuri da musulmi ne eh idan yayi wani abu na warware la ilaha illallah sai kai man nasiha wani bai sani bane wani bai gane bane wani da ya san abin da yake ba zai yi ba wallahi saboda ai duk haukan mutum ba zai so shiga wuta ba na duk haukan mutum ba ba zai yi ya san cewa in yi wannan abin wuta zai shiga sai kuma ya ta yi a'a wasu karatu aka yi musu gurɓatacce wasu karatu aka musu baibai wasu aka musu abun ba su gane ba wasu shaidanu suka jawo su ba shaidanci ba yanzu mutumin da aka ce masa za a baka addu'a za a baka addu'a amma addu'a tana da ƙarfi ita addu'a tana da ƙarfin tsiya saboda idan ka yi ta ita baka da zunubi to sai ta cinye ma lada ai kun gane kun ga ana ziga ce dai ne je saɓon Allah ya je ya tara zunubi don ne don zai yi addu'a mai ƙarfi wai ita in ta zo ta samu mutum da wani galala galala zunubi ma saboda yunwa take yi sai ta cinye hada ladan shi na ita addu'a mai tana da ƙarfi da haka kenan dole sai ya shirya zunubai na kaga wannan shaidanci ne shaidanci ne so ake mutane su yi ta sabon Allah eh ire-iren wannan suna nan da yawa wani haka kuma aka gaya masa kuma yanda shi yasa kai sa'a ma ka samu malami na gari sa'a ne Allah ya samu samu malamai na gari eh sa'a ne domin in ka samu wani sai ya halaka ka ya dama ya halaka sai ya halaka ka sai za ka kai ta shiga kuma ka je lahira ya sai ma ba ruwan shi da kai haka kuma na yi kuma alkur'ani ma sai da ya faɗa idan tabarra allazina tubi'u min allazina taba'u lokacin da waɗanda aka za su a a ba ruwan mu da ku su wanda suka bi suna a'a ai ko muka ba a duniya sha kuma irin wannan kaga rigima za a yi da shedan ma shi ma zai ce ba ruwan shi har ma ce kaga ni ne eh cewa ni na za ka ni na sa kai ka gani a ina na kira ka a ina ka gani kawai na ka ji na yi kururuwa kawai ka amsa ka ji rubuji eh ni kadda auta kun ko fasta jamtum li لا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخيا shi kenan Allah ya kiyaye wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu utiya bi rajulin faqila lahu hadha fulan taqduru lihiyatuhu khamran faqala inna qad nuhina an tajassus walakin in yazhar lana shay'un na'khudhu bihi hadisin hasanun sahih an samu hadisi daga ibn mas'ud sai an zo da wani mutum ga ruwa haka a jikin gemunsa sai aka ce kaga wannan mutumi wannan ruwan da kaga yana daga a cikin gemunsa giya ce ya sha giya saboda ya bugu sai da yana dorawa ba ta zuwa bakin shi na sai tana shiga cikin gashin gemunsa buɗan bakin ibn wasu ya ce a'a wai ya je ya ji ya ce a'a mu an hana mu ne yan asiri ku ga wannan magana ya ce mu an hana mu leƙen asiri inda ya bayyana giya ya sha to sai a masa hukunci amma ce a je a duba cewa ana cin shi na gemunsa na sun an ga abu na cewa giya ce ce a musulunci bai yarda da wannan to in kai ne ba kaga za ka ce a zo da shi a leƙa zamanin sayidina umar ya hana abubuwa wani mutum ya kulle gidansa yana yana yana badala da yake irin katangan da za ka iya shiga gidan mutum ta katanga yar karama sayidina umar yana khalifa kawai sai ya jira alhali ya kulle gidan shi ana badala ana kiɗa ana rawa ya ce daman shi khalifa yana yawo da daddare shi kadai ya ce a ce wato ka kulle gida kada abin nan sai mutum ya ce to ina saba Allah khalifa ma ka saba Allah domin yanzu kamun leƙen asiri ka shigo min gida ka katanga sai da namu mai ce gaskiya ne a yi haƙuri rufe gidanka sai ya tafi kaji kalifa ya ce gaskiya ne ya gane ya yi kuskure to shi kuma dama shi yasa za ka ji ana sayi na wa kafan na in likita mila duk abin da aka gaya masa na gaskiya nan take wata rana yana hudu ba ya yanke sadaki cewa sadaki kaza za a ringa biya wata mata a cikin masallaci daga murya ta ce ya sayyidina umar ya za ka yi mana haka Allah ya ba da dama duk wa ataitum ihdahunna qintaran mata ana iya ba su zaki duk abin da ya sawaka kai kuma ka zo ka yanki sai sayyidina umar ya ce umar ya yi kuskure mata ta yi gaskiya haka ya faɗi ya ce ga mata ta fi umar fahimta alkur'ani shi da kanshi yake faɗa ka san kawai tawaro ne sai a yi ta tafi umar fahimtar qur'ani amma haka yake duk abin da yake na gaskiya shine umarul faruk din yadda yake sai babu nahai an su'iz zanni bil muslimina min gairi da ruratin lokacin da na soma wannan babi wani ne yake ce mun wai mummunan zato na ce ce masa zato yawo to ga na mummunan zaton da kake yi na na eh an zo wannan babi zai magana hali daga mummunan zato shine su uzzan ba tare da wata larura ba قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث Allah madaukakin sarki a cikin Alkur'ani yake cewa ya ku waɗanda kuka imani ku nisanci da yawa daga cikin zato da yawa daga cikin zato ku nisance shi saboda shashin zato zunubi kenan ka iya zaton ka dace na ka iya zato shashi Allah ya ce zunubi ne sana hadisi da aka samu daga abi huraira yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na hane ku wato da zato saboda shi zato shine mafi kariyan zance idan mutum yana ta zace zace zace sai je zato abinda ba haka ba yayi tawa mutane hukunci da abin da ba daidai ba yi taɓa mutane mummunan zato saboda shi damar shi ɗan mafi yawa ma baya barin mutum ya yi kyakkyawan zato duk mafi yawa za ka ga kan mummunan aiki ne akwai bayan Allah wanda za ka ga suna aikin alheri amma suna ɓoyewa suna ɓoyewa wannan kuma nasara ce Allah yake ba su za ka ga suna ɓoyewa ba za ka sani ba kuma su ɓoye ɓoyewa na gaskiya har ma in in abu ya faru har ana musu zato cewa ko ba sa taimako kuma alhali suna yi akwai ƙetar wani bawan Allah makoci ne da makoci sai ya kira wani makocinsu ya ce na gane wannan makocin nawa yana fama da yana jin gari da haka na haɗa ka da Allah duk wata zan baka kuɗi kaza sai buhun shinkafa a sai wannan a sai duk wata ka ringa bashi amma karka gaya masa ni ne kun gane masa ya ce kada amana karka gaya masa ni wala aka ɗauki shekaru shekaru ba bai san wannan da yake masa wani sai bayan ya rasu sai bayan ya rasu magana ne ba ta taso sai mutum ya ce to yanzu kan na dole ya faɗa don ana ya ce duk shekaru nan da ka gani wannan marigayi shi yake ci da kai sai yake cewa har yana kuka mutum yana astaghfirullah kullun ya zauna sai ya zage shi ina nufin ka gane yana magana ce yana da makoci mawadaci amma rowan na baya taimako baya waye baya waye yana ta kuka yana sha Allah ya yafe masa kun ga amfanin kyakkyawar zato kuma kama kadara cewa ma baya baka to ba sai ba nashi bane na ba zai rike kayan shi ba da na kayan shi da yato kare da meka kaga sai ka huta an tambayi wani malami cewa a garin da yake cewa akwai wai mutanen garin marwata ne ba sa kyauta yace ai ka san to shi ya ce tuni ya ji ban sani ba ce ka san mai kwaɗe shi ya san gidan mai rowa na ai na yi ka gani ya ce mai kwaɗe shi ne san gidan mai rowa shi mara kwaɗe bai san waye mai rowa wa zai mara yi ba abin da kawai amsa musu kenan kaga dubi sai ta mutum ne da a yi ta maganan mutane cewa sai ka huta kaga dai wannan babba aya ce inda bai faɗa ba kuma har abada haka zai je ta tsagin sa kuma tsawon shekaru aka ɗauka ba kuma kaga shi din ya ɓoye aikin sa ne eh shi ne saboda kaga ya nuna kawai yayi ne don Allah Allah ya biya shi lokaci ya canza ku ga hamsin ne babu taharimi ihtiqalil muslimin wannan babu zai yi magana akan haramcin wulakanta musulmi قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وقال تعالى ويل لكل همزة لمزة Allah madaukakin sarki ya ce ya ku waɗanda kuka imani kada wasu mutane su yi wa wasu mutane izgili ya ce mai yiwuwa sun fi su alheri a wajen Allah wanda za ka rena kana gaba kuma mai yiwa ya fi ka alheri a wajen Allah mai yiwa ma ran lahira karkashin inuwarsa za ka shiga ka shiga aljanna ba ka sani ba mai yiwa shi yana da matsayi a wajen Allah ba ka sani ba don kare na shi wata ilimin ran lahira ka ji an fito da shi an ce to wane an baka ceton mutum goma ya bai su a tafi aljanna kaga makwacinka ne a lokacin za ka rinka da ya ku ya ganka na to haka Allah zai ba mutane ceto sai ka ebo mutane goma waɗannan da aka ce ceto fa ba fa ruwan Allah da me suka yi in dai musulmai ne sharadi shikenan kai zo kai zo guda goma Allah ya baku ga mala'iku zai ce to bismillah to kar da zage shi na ka ci mar mutunci na to ka gani baka sani ko baka sani ba haka ne shi yasa dai a yi haƙuri da rayuwa sannan a girmama mutane eh ba ruwanka da maganan don baka san matsayin kowa ba wajen Allah shine kawai Allah maɗaukacin sarki ya ce kuma kada wasu mata su masu yi wa wasu mata izgili ne yiwa su da ake wa izgilin sun fi waɗannan matan da suke izgili a wajen Allah Allah maɗaukacin sarki ya ce kada ku aibanta kawunan ku wato kada shashin ku su aibanta shashi sada shashin ku su wa shashi zunɗe wato nuna mutum da baki nuna mutum da ido nuna mutum da hanci kada ku yi haka sa'annan kada ku jefi juna da wato kalmomi marasa kyau ku ga kiran mutum da suna mara kyau kada ku yi sai Allah madaukakin sarki ya ce tur da sunan fasikanci bayan imani me ya sunan fasikanci duk sunan da mutum bai san a kira shi sunan fasikanci an gane kun ga dai kalmar abdullahi bawan Allah ko to idan mutum ya ce ma malam ba suna na abdullahi ba ka san dai ƙarshen abu rashin tsarin magana ta tabbata kaga kowa abdullahi ne ko misali in ka ce abdullahi sai ya ce a ni ba suna na abdullahi ba suna na abdurrahman misali nake to haramun ne ka ƙara kiran shi abdullahi sai dai ka kira shi a cikin ibadullah amma ba wai da sunan kana son ka cewa ni zo dole ne ka kira shi sunan shi da ka wannan ya zama shi ma sunan fasikanci bare kuma suna na wanda ba a bai da kyau mutum ana gaya masa suna baya so wani za ka tarar da yana yaro kuskure ya yi ya sa sunan ina tunawa muna yanzu ma samari muke amma dai dan da da ba ko muna ta samari a filin kwallo a jos wani yaro ya je ana sa sunayen kwallo shi sai ya je ya bude dictionary da gane kawai sai ya kwafo mosquito kuma aka buga masa a riga bai san menene mosquito ba ya zo yana ta tsalle ana mosquito mosquito ya tafi yayansa ya ce kai zo ka san me ta ce kaji kaji washe gari ya fito rai a ɓace yana kar wani ya ƙara kira kuma shi ya rubuto to yanzu dole a yi haƙuri shi ne gashi dai shi ya sa amma yanzu kuskure ne sai a daina kiran shi mosquito eh saboda bai sani ba ne sana Allah madaukakin sarki a cikin suratul humaza yake cewa bone ya tabbata ga dukkan mai zunde mai rada mai zunde da rada kuma zatil lumaza duk wanda yake zunde shine a taba mutum a cikin kagan shi haramun ne gulma na mutane Allah ya hana وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحسب امرئ من الشر ان يعقل اخاه المسلم رواه مسلم an samu hadisi daga abi huraira da Allah ya tabbata gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wato ya ishi mutum sharri wato mutum ya kai geji na sharri ya wulakanta dan uwansa musulmi duk wani sharri da mutum yake son ya kai girman sa to yayi girman sharrin ya kai girma mutum ya wulakanta dan uwansa musulmi وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن رجلا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة فقال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بدر الحق وغمط الناس رواه مسلم an samu hadisi daga ibn mas'ud ya dala kar tabbata a gare shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi ce ba zai shiga aljanna ba wanda duk a cikin zuciyarsa akwai girman kai koda da koda da kwayan zarra ne wanda yake da girman kai a cikin zuciyarsa koda da ne kwayan zarra ne manzo Allah ce ba zai shiga aljanna sai wani mutum yayi wuf ya ce ya rasulullah so shi dan gaye ne yace mutum ne yana son kullun ya ganshi fasfas ya ganshi da rigar shi mai kyau ya wanke ya goge yana son kullun takalmin shi ya zama yana shani hmm? na'am ko yana son takalmin shi mai kyau sai ya tunanin to ko wannan ma girman kai ne sai manzo Allah ya ce masa a'a Allah kyakkyawa ne yana ta abu mai kyau wato don kayi tsafta kayi gaye kayi kwalliya wannan ba girman kai bane shine abin da hadisi yake faɗa hasali ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni da mu zama masu tsafta mu zama masu tsafta ba a san musulmi ya zama kazami ba inda aka kawo kazanta ta zama wani alama ta ga cikin alamun imani ba gaskiya bane hasali ma yahudawa suka turo wannan a cikin musulunci musamman arewacin najeriya su suka turo cewa kasancewan mutumin kirki shine ka zama kazami wannan ba gaskiya ba ne manzo Allah ya fi kowa sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tsafta eh tsafta kuma ba sai kana da kuɗi ba na tsafta tsafta komai talaucin ka ka zama mai tsafta ka sa turare na ka yi wanka ka zama tsafta jikinka yawa wannan umarni ne na musulunci da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace girman kai shine tace gaskiya wanda yake so ya san girman kai ba maganar tsafta bane a'a girman kai shine tace gaskiya da kuma wulakanta mutane haka mai girman kai yake in an faɗi gaskiya baya yarda kuma zai raina mutane wannan shine girman kai Allah raba mu da shi shi yasa ba kyau musulmi ya dinga jin cewa ya kai wani abu ko shi din ba dama ne na bare har ya shiga cikin kan mutum ya ringa jin kai shi din fa ba dama ne wannan ba kyau to wannan shi yake sa an faɗi gaskiya ya kiyarda yana gani ya ce sam to wannan shine ainihin girman kai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce mai shi koda da bai kwayar zarra ne ba zai shiga aljanna ba Allah ya tsare mu وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحببت أملك رواه مسلم an samu hadisi daga jundub dan abdullahi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum wani mutum ya ce wani mutum na rantse da Allah Allah ba zai gafartawa nan akwai hadisin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani yace a cikin bani Isra'ila ne abokai ne guda biyu abokai guda biyu wato ya ta'akayin suna yin abokantaka su biyu ɗaya abokin mutumin kirki ne amma matsalar da ya samu yana jiji da kai da ibada ka sa ko wannan mutumin kirki ne amma sai ya ringa ji cewa shi din nan ba dama ne wannan kuma wata musifa ce shi dan yawa musima salula ce kana bauta Allah kana tsaye da sallah kai ka sai ka ringa takama cewa kai din nan fa hmm? kaman ku ne na kusa da Allah na eh irin ku ne to wallahi wasare ran shedan ne wata hanya ce shi ɗaya yake zagayewa masu ibada kuma yake musu barna shi ma duk ya haɗa su da marasa ibada an zama ɗaya ba kyau duk abin da kake yi na bauta Allah sai dai kai ta roƙa Allah ya karɓa na kai kai ma ba kai ma ai ba yin ka bane Allah ne ya datar da kai ba wai wayan ka bane to shi wannan mai ibada akwai abokinsa kuma shi baya yana sabo kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce masa wani fa kabari wani kabari kawai wata ne sai gan shi yana sabo sai ya ce na rantse da Allah Allah ba zai ba gafara shedan ya masa salula dan salula ne ya masa ya faɗi wannan magana to shine sai Allah madaukaki sarki ya aiko mala'ika Allah ya ce manzon ladhi ya ta'alla alayya waye ne zai shiga cikin lamarina kuma ina ruwan shi waye zai rantse cewa wani ba za a gafara ba kenan kun kuna da wani alaka da lahira ko ko na ko kai ne sakataren Allah a to ba haka ba menene me hada ka da wannan hatsari ne wannan mutumi manzo Allah sai ya ce kawai sai yanke ya ce Allah ya yi rantsuwa Allah ba zai wa wannan mai saban gafara ba shine sai Allah madaukakin sarki ya ce to waye zai mun haka shiga cikin lamari na ce to ga tako shi mai saban na shigar da shi aljanna na yafe ma shi kuma mai wannan rantsuwar duk abin da yayi bana so la yawa kan shi hasara to wa zai ce wa Allah don me na to kaga alhazar alhazar ya ibadallah sai kowa ya kiyaye ba ruwanka eh ba ruwanka wa Allah zai wa gafara wa Allah ba zai wa gafara ba wani bai zaka baka sani ba kai dai kai ta kokari kai dai Allah ya ma na shi kenan ka huce amma kana shiga wannan gonan to Allah ba a masa haka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana sai Allah ya bata aikin ɗayan kuma shi ne saban da wannan hadisi ne ma malamai suke cewa ashe Allah yana gafara ba ko ba a tuba ba dan shi wannan ma bai ma tuba ba yana ma saba Allah shi da ya yafe ma wanda sai wani abu ba wanda zai ce la yasalu amma yaf'alu وهم يسألون با wanda zai tafi ba inda zaka je la malja wala manja min Allah illa ilai komai nashi ne Allah ya tsare mu Imam Muslim ne ya ruwaito wannan hadisi alhamdulillah kafin a akwai wani ba Allah da ya rasu a Yobe dan waye ke faɗa an aiko masa baran addu'a Allah ya ji kanshi Allah ya sa ya huta dazu da kuma mutane shida da aka ce kuka yi addu'a cewa an kama su wai duk an sake su Allah ya kiyaye ba sa akwai mutum na farko shine ban sani ba ko shi ma an sake shi ko dai to Allah shi ma ya fitar da shi Allah shi ma ya dawo da shi da sauran duk yan uwa da aka kama su Allah madaukakin sarki ya kubutar da su sannan Allah ya tsare musu lafiyar su da rayuwarsu mu kuma Allah ya tsare mu kada a kama mu wannan ya rubuta takarda assalamu alaikum malam Allah ya kara wa malam lafiya ya kara ma malam imani ya ji kan iyayenmu gaba daya to Allah ya kara mana imani duka Allah ya Allah ya kara mana lafiya duka Allah ya ji kan iyayenmu gabaki daya eh malam ina da tambaya tambayoyi guda uku na farko shine malam na yi sallar zuhur ne sai na fara raka'a biyun farko sai ban yi zaman tahiya ba sai na ci gaba da sallah sai da na yi sallama sai na tuna cewa ban yi zaman ba tambaya na a nan shine a malam ba a zan yi ko ƙabli eto ka rage rage kai da haka tun da rage kai duka guda biyu rage ne da haka za ka yi ƙabli rage da ka rage zaman tahiya ka rage tahiya da haka duka ƙabli za ka yi tambaya na biyu shine malam tambaya na akan hudubar da limami yake yi ranar juma'a a ina neman ƙarin bayani ne mala akan yaushe ne za ka daina jan tasbihi ko karatun alkur'ani a lokacin juma'a lokacin da liman ya hau mimbari ba maganan jan tarbi ba maganan karatu ba abinda za ka yi sai saurari liman ko wani kaga yana magana kace masa ishiru kai ma baka da juma'a eh go kaga dai ai ishiru ba umarni da kikkiawa aiki bane kaga wani yana surutu sake yace kai ba a magana shikenan ka kun zama guda biyu marasa juma'a da shi kadai ne yanzu ka yi to bare ka ɗauki waya kana duba wa ya kira ka da ka liman kamun ya zo min bari ka yi maza duk annan abubuwan ka daina shi tambaya ta uku ta ƙarshe shine malam akan ɗaurin aure ne da aka yi a kwanan nan za an je tambaya neman aure sai kawai daga zuwa neman tambaya sai aka ɗaura auren a lokacin shin malam a shari'ar musulunci hakan ya yana da kyau sosai ha da kaji neman daman gariya kake yi na ba ka kai ba a rage ma hanya ba ma na ku da wanda wasa kaje neman ai idan duk inda ka ga yi haka to sharuɗan da ake nema an cika daman sharuɗan aure a musulunci la nikaha illa bi waliyyin wa sadaqi wa shahidai adli fa illan yujada fa aksiru min shuhada zan je tambaya aure mutum sun buce guda biyu na wataƙila ga ubanta kaga shi ma sun zama hudu ga wani wataƙila na mutum biyar mutum shida an samu shaidu kwamfuli da musulunci ga waliyi ga wakili ga sadaki to me kake nema ga ka kana nan ga matan na nan sharadi ya cika na daura wani yaran jama'a aiki daidai ya yi daidai a musulunci da yawa yanzu lokaci ne ya kai ana mutane suka waye don wayewa ne nufa a yi ta wahala kuma dole ne nan gaba ma a dawo da abun ba irin yadda ake yanzu ba dole ko ba don Allah ba sai mutane sun gyara saboda tafiyar da ake yi duniyar ta canza duniyar ta canza canzawa na gaske ɗan matan nan ga su nan burjif suna tasowa samarin ma ga su nan burjif ko? to eh dole ne abin ya zama an canza irin yadda ake wahalar da mutane wajen aure don wahalarwa ne Allah bai dora muku ba musulunci bai dora muku dora kanku aka mai da auren yayi wahala ina nuhu galibi kuma ma za ka sarar da iyayen matan aka fi cuta aka fi dora musu nauyi wanda yake mai yawa wanda kuma bai kamata haka ba ina nuhu wani za ka ga ga saurayi na neman ta ga ta tana nan ta kai aure gado ya hana aure kayan ɗaki ya hana aure wannan da ya kamata a manta da su shi da ya zo neman auren shi ya je sai gadon daman ba gadon shi ba ne na ba shi zai kwanta a kai ba to abu ne mai sauƙi ya yi wallahi da yawa sai kaga wani abun yana cewa iyaye tuwo a ƙwarya da yawa za ka gani haka za ka ga aure an yi saboda irin wannan na abuwa ya kamata da a wuce wasu ƙabilu sun daɗe da wuce nan na zuwa wasu da yawa sun daɗe da wuce nan kuma suna suna abin nan ka zo da mu matar ka zo aure ko ko kaya ka zo da newa to an baka ita wani ma zai ce min abin da ake wa mazajen sai a ce to kai ma maganan kaya maganan toshi ka bar shi in ka zo gidanka ka siya mata abin da za ka iya siya mata akwai wanda suka je tambaya aka ce to aka daura da mata aka dawo mar da shi ya rikice shi da aka ce a waye bishi ya ce uban ya ce a ya je sa shirya haka aka yi daki irin na saurayin na aka ta zauna har aka yi shirya sati mai zuwa aka yi ta emergency aka shirya da tare ya huta ai hani an huta yau da ana haka bato Allah sa a rage shi na na na waye ina zuwa na ni da suka sa ni ma na yi ta sauri da na yi sallama na gaba a wani ruwa na hannace da ma na sani da ba zai sauri ba da bashi ya kamata su daina inam razan a wani garin anan to Allah ya sa mu tsira. to to kafarta su to Allah ya tsare a'a kai dai da ka san shi kai ya kamata ka yi man nasiha yawa eh ni ban san shi ba na'am
Thank you.
wato Allah maɗaukacin sarki a cikin alkur'ani da ya kira bayan Allah wanda za su tsira cewa ya yi min faza'in yau mai izin aminu su daga firgici na ran tashi alkiyama Allah ya amintar da su kaga wannan kalma duk abin da ka sani har da wurud da za a yi domin Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya shi babu wani a cikin ku sai ya gangara ta wuta amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bayani na bayin Allah duk da bani duk waɗannan da wurud din siradi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kira yace mutane za su haura shi da matsayi daban-daban daban-daban akwai wanda dan matsayin da suke da shi a wajen Allah har za su hau siradi ba su matar sun hau ba har sai an je an buɗe aljanna mala'iku suna bismillah ku shiga sai su tsaya saboda samun fili su ce a an ce za mu hau siradi ina yake sai a ce a kalla kun sauko ai daga kan kuka sauko kaga wannan ai lafiya lau akwai wanda da ya ga siraɗin ma kafin a je siraɗin ya san cewa ga siraɗi a gaban shi gama akwai wanda zai hau siraɗin duk kafin ya sauka ya gargaje ya yanyanke ya irin da ƙyar na tsira ɗin nan siraɗin ya yanyanka shi ya zame ya kama ya kukuje haka zai haye amma da in haye dai ai masha Allah na musu ya fi ya fi wanda da ya hau siraɗin farkon hawa shi zai fada wani sai ya kai tsakiya da haka gwargwadon ayyukan ai kamar tsayuwar kiyama ne har gumi da aka ce za a yi gwargwadon aiki ne da haka abin da ya shafi lahira Allah kaɗai ya san hakikanin abin da yake amma abin da Allah ya gaya mana duk waɗanda suke wannan ba su da damuwa naga Allah sallallahu alaihi ya faɗi a filin kiyama ko wanda za a musu wani mumbari na haske kuma ba annaba bane ba ba ba siddiqai bane ba dukka ba su bane mutane ne ordinary mutane in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da har yace su annabawa ma suna tambaya cewa ga ga shahidai anan ga ga salihai anan ga annaba anan to kuma su waye a wani mumbari na haske a can mazala da yake ga sahabbai sai yace su mutane ne kawai wanda Allah a rayuwar duniyar ne yake biya wa mutane bukata ta hannunsu kawai kenan ni ma zan iya shiga kai ma za ka iya shiga ina nufin mutane ne da Allah yake biya wa bayansa bukata akwai a rayuwar duniya wanda da mutum na da damuwa sai ka sai ka faɗo masa sai zo ya gaya mar sai ka taimake ya gaya ma ka taimake shi musamman in kai wannan aiki dan Allah ai babban aiki ne akwai wanda Allah ne yake sa su a cikin zukatan mutane cewa a zo ma a tambaye ka akwai wanda ko ba wanda zai zo wajen shi taimako taimako ga kudin nasa ga duniyar tashi amma wallahi ba mai zuwa wajen shi ne mutum kwata kwata ba ruwan kowa ba zuciyar mutane ba ta shi yanke ba zai taimake su ba da haka ba ruwan su da shi to akwai kuma wanda da abu ya samu mutane su Allah yake sanya su to irin wannan in suka yi don Allah su ne Allah zai ya wannan kaga kowane zamani za a iya samu kai ma za ka iya zama kowa zai iya zama Allah ya samu tsira alaikum assalam a to duk wa ya haƙuri sallallahu nabi kari Allah musallam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين